أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda yan uwa suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir arrasi wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na 171 muna cikin wato suratu al'ambiya kenan wato mun tsaya a matsala ta 600 kenan afuwan ta mu tashi a matsala ta 706 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya to ayar da zamu tashi akan ta wadda take akan jerin ayoyi aya ce ta 98 wato a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab a karkashin mas'ala ta 115 ita ce za ta zo a jerin ayoyi ba waccan aya ba cikin wancan littafin na asibitul qur'an al-majid malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innakum ku damiri yana kuma zuwa ga mushrikai kenan wa ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannama kuna matsayin makamashi na wutar jahannama wal iyadu billah antum laha waridun ku masu wato shigarta ne kenan wato sabanin wajen muminai wariduna ko za ku gitta ko kuma wariduna za ku shiga amma wajen kafirai wariduna za su shiga cikin wutar jahannama kuma ko an ce za su gitta za su gitta cikin sirati sannan su fada suratul anbiya'i aya ta 98 malam yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana nuna cewa anna jami'al ma'budat dukkan ababen da ake bauta ma ma'a abidiha tare da waɗanda suke bauta mata finnari za su shiga cikin wuta malam yace wa qad asharat kuma ta yi nuni ayatun ukhra waɗansu ayoyi ila anna ba'd al-ma'budin cewa sashen ababen da aka bauta ma ka Isa kamar annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim wal mala'ikati da mala'iku an gare ko da kuma salihan bayi waɗanda aka bauta ma waɗanda basu yadda ba ko basu ma sani bayan sun mutu laysu min ahli an-nar ba su daga cikin yan wuta ka ƙaunihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala walan ma zuri babnu maryama matsalan lokacin da an ka buga misali ga ɗan maryam an gane ko idza qaumuka minhu yasiddun ko idza qaumuka minhu yasuddun kira'o'i ne daban-daban wato lokacin da an ka buga misali nan misalin da ake nufi shine cewa wato Allah ya ce duk abinda waɗanda ake bauta ma waɗanda ba Allah ba kenan su mushrikai da wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba suna makamashin wutar jahannama to da suka ji wannan misali da Allah subhanahu wataala ya buga shikenan sai suka ji daɗi cewa kenan wato duk wanda an ka bauta wanda ba Allah ba wuta zashi kina annabi Isa wuta zashi to wannan wurin innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum la abin wala ma duriba ibn maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun ibn kathir da abu amr ibn al-ala da ibn da asim da hamza da yaqub sun karanta yasidduna yasidduna an gane ko to an kace yasidduna su sun daga muryarsu sun yi murna sun ji daɗi an gane ko sun cashe sun yi wasan sallar su kamar dai za su karya kafa su saboda murna amma akwai qira'a sauran sun karanta yasudduna yasudduna sun yi musadun damma to shine nan malamai suka ce yasudduna ma'ana yamtani'una ma'ana suna hana kansu ga bin gaskiya daga sadda yasuddu sududa ko kuma wato yasudduna ay yasudduna ghairahum suna hana waninsu ya bi gaskiya saboda sun ga kamar misali kenan sun ce annabi Isa misali mutum zai shiga kenan kristoci ma sun ce ma to kun ji ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce Yesu almasihu ta zai shiga kenan ya kamata ku nisanci wannan addinin nasa to daidai amma qira'a yasudduna tana nuna sun ji dadi sun yi dariya kenan sai zamanto yasudduna shi na dokan ma'ana guda biyu ko kuma ma yasuddun yana iya ɗauka sun ɗaga muryarsu sun ji daɗi kamar yadda ya sidduna ya ba da ma'ana. To, Malin ya ce wa ƙaulihi ta'ala da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala sun mai ya ƙulu lil mala'ikati a ha'ula iyakun kanu ya budun. Kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surtu saba aya ta arba'in yake cewa wa yau ma ya shuruhun jami'an sun mai ya ƙulu lil mala'ikati a ha'ula iyakun kanu ya budun. Muna da kira'o'i daban-daban a wannan wurin. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة حفص da Yaqub sun karanta wa yau mai yahshuruhum ranar da Allah zai tayar da su sun mai yaqulu sannan Allah ya ce an gane ko akwai sauran kuma qurra sun karanta wa yau mai yahshuruhum jami'an ranar da zamu taro su gaba ɗaya sun mai naqulu sannan mu ce mu shirkai to kaga nan wagga qira'a da tacce yahshuruhum jami'an ta tafi ne akan uslubul ghaiba dama shine ya gabata وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم wanda ta ce wa yau mana shirin an yi iltifati ne kamar ana bayani ne da uslubi na wanda baya nan sannan aka dawo akan na wanda yana nan wato kira'a ta wato aljamhur kenan sannan da yace nahshuruhum da na qulu misali a wannan kira'a ta jamhur wato zamu ce ba yana nufin akwai alloli daban-daban ba aljam'u bainal ayat wato yana nufin annunu litta'zim tana nuna girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma to nan ranar da Allah zai tayar da su zai ce ma mala'iku shin waɗannan ku suke bauta ma qalu subhanaka za su ce a'a sarki ya tabbatar maka ya Allah kenan wannan ya nuna su mala'iku ba za su bauta jahannama kuma an bauta musu to sannan shi ma annabi Isa ba za a sashi ta jahannama ba Allah ya faɗa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم النبي إسا زي بركنكم وذي شبوت جهنم وقوله دفضل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون ma'ana waɗanda su kafirai suke bauta ma kenan ula'ikan ladina yad'unahumul kuffar waɗanda kafirai suke bauta ma to ne ce ula'ika ya ka musu damiri na al-uqala'u malamai suka ce to saboda nan gumaka in ma su ba sa hankalta ai shi annabi Isa da aka bauta ma da kuma sauran mutane salihan bayi da aka bauta ma sai an kai taglibin wato an karin jayar da bangaren masu hankali da bangaren wanda bai da hankali ko ko in mun akan tsari na malaman aqida shine cewa ai so danna abun suna da hankali Allah yana iya magana da su to ulaiikal ladina yad'una waɗanda wato su kafirai suke bauta musu kenan an gane ko kenan ulaiikal ladina yad'unahumul kuffar waɗanda kafirai suke bauta ma ko kuma a'a ulaiikal ladina wato yad'una waɗanda suke wato kira an gane ko kenan sai zamanto ba sai an kaddara ya da'una hun ba kenan ula'ikan ladina ya da'una waɗanda suke kira yabtahuna ila rabbihimul wasila su ma suna neman wato kusanci zuwa ga ubangijinsu kenan gumakan da ake bauta ma da kuma isa da aka bauta ma da abin nan kenan su kansu suna neman wato hanyar da za su tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma su kansu gumakan bisali da sauransu ai suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala suna tsarkake Allah an gane ko to ko kuma su kafiran ula'ikan ladina yad'una su kafiran waɗanda suke kira sai bai zaman to ba shahi damiri ba kidan kafirai suna kira yabtaguna ila rabbihimul wasila sun sanya wasita tsakanin su da Allah an gane ko sai zaman to ba maf'ulun bihi yad'unahum kidan ula'ikan ladina yad'una waɗancan da suke kira alloli yabtaguna ila rabbihimul wasila ko ya zamanto yabta gune ya koma ne zuwa ga allolin da ake kira ko kuma yabta gune kuma zuwa ga kafirai su da suke neman su sanya wasi tsatsa kankanin su da Allah da Allah ya faɗi wannan a cikin suratul zukhruf qarara a cikin suratul zumar afwan qarara yake cewa walladhina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kenan sun ce ba waɗannan gumakan da suka rika don su zamanto wato su shiga tsakanin su ne da ubangiji to waɗannan ayyuhum aqrabu wane ne fi kusanci kenan su zamanto nan ko mushrikai suna yin shirka don su nemi kusanci ga Allah ko su waɗancan ababen da ake bauta ma su kansu suna neman wasila wadda za su mantowa sun fi zamun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra aya ta 57 to ya zamu yi da wannan gumakan ba za a azabtar da su ba an gane ko kenan ba makamashi ne na jahannama ko da za a sanya su cikin wutar jahannama su gumaka ai ba azabtar da su za a yi ba dan a sanya makafirai bakin ciki ne domin su babu taklifi akan su an gane ko إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سودوا سودا كبوتا ما كو إتاتي سباب وني أبن لن أكن سنا شريعة بل بلن ترى إن أنسى سوشك موتا جهنما yadda wasu malamai suka ce da an kace za a sa su cikin wutar jahannama wa qudu hannasu wal hijara makamashin wuta mutane ne da kuma duwatsu suka ce duwatsun da aka bauta mari a ba sai duwatsun da aka bauta ma ba ko da duwatsun da aka bauta ma da wanda ba bauta ma ba Allah ba zai kai su cikin wutar jahannama ba don saboda su azabtu a'a don saboda su zamanto makamashi ne na jahannama yana da kyau mu fahimci wannan malam yace to wal jawabu min wajhaini amsa ta fuska biyu za mu same ta al awwal na farko anna hadhihi al ayata wannan aya lam tatanawal al malaikata bata shafi mala'iku ba wala isa bata shafi isa ba li ta'birihi bima domin Allah ya kawo ma addallati ala ghairi al aqil wanda take nuna abinda baya da hankali ake nufi kuma an ce bai da hankali kamar tsakanin mu da shi ba wai tsakanin shi da ubangiji ba domin Allah yana magana da halittunsa irin yadda ga dama na fata an fahimce ni malam yace wa qad ashara ta'ala ila hadha al-jawab Allah yayi nuni zuwa ga wannan amsa bi qawlihi da yace ma darabuhu laka illa jadala mutanen makka da aka buga cewa misalin cewa ko aka yi bayanin cewa duk abinda an kabota ma wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne sai suka ji daɗin irin wannan magana da aka yi kenan sun ɗauke ta kamar matsayin misali sai suka buga misali da annabi isa kenan suka ce to kenan shi ma zai zai shiga wutar jahannama sai Allah ya ce a'a ma darabuhu laka illa jadala musu buga maka wannan misalin ba kiyasan da suka yi da annabi Musa da sauran kuma kansu bal hum qaumun khasimun mutane ne masu jahayya suratul zukhruf aya ta 58 li'annahum malam yace domin su law ansafu da sun yi adalci daga annisfu na sai a ce ansafa yin adalci domin adalci shine tsayawa tsaka tsakiya lamad da'u dukhul al-uqala'i fi lafzin la yatanawaluhum lughatan lamad da'u da bu su kira yasba dukhul al-uqala'i shigar abin da yake da hankali fi lafzin a cikin wani lafazi lafazi na makinan la yatanawaluhum wanda baya wato bai shiga bai shafi ba wato mai hankali lugatan a cikin yaren larabci tunda ma asalinta li ghairil aqil ne man kuma asalinta lil aqil ne amma wani lokacin ana amfani da wani a wurin wani ko lit taghlibi ko kuma saboda wadansu asbab dai da aka fada ka koma cikin sharhin alfiya na ibnu aqil tahqiq na muhiddin abdul hamid babul mawsulat ka duba ka gani akwai dalilan da suke kawowar ai amfani da wato man a wurin aqil da ghairul aqil wani lokaci can ba a rasa ba nadir kenan kuma ma ai amfani da ita wajen wato al'aqil wannan shi ma akwai dalilan da suke sawa ai haka wannan ba shine asali ba to amma saboda suna son su yi jayayya da alqur'ani suna son su kawo suka game da alqur'ani to kaga sai suka yi wannan الثاني ملن يتي أمسى تبيو أن الملائكة سو ملائكو وعيسى دا عيسى نص الله على إخراجهم ألا يا فتاة قرر أنسي يا فتد سو من هذا دا wannan ko da mun kaddara ba annabi Isa zai shiga cikin ma mala'iku za su shiga cikin ma mukaddarta bayi waɗanda aka bauta ma bayan Allah na gari waɗanda sun hana abota musu tun da ransu ko bayan sun mutu aka bauta musu ku sani ba ko da mun kaddara ma ma za ta shafe su kalima wato lafazi na ma to Allah ya fitar da su da nafsi daf'an litawahumi litawahumi don Allah ya tunkuɗe wato tsammani na cewa za su shiga ciki wa li hadhihi al-hujjati al-batila saboda wannan hujja wato ta ƙarya bi qaulihi da fadar shi an gane ko ولهذه الحجة الباطلة بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون saboda wannan wato hujja ta ƙarya da za su iya su faɗa kafirai shi yasa Allah ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna wadda wato kalima ta gari ta gabata daga gare mu zuwa gare su shine wato ba za a azabtar da su ba annabi Isa ba za a azabtar da shi ba malaiku ba za a azabtar da su ba dan la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun bayan Allah nagari ba za a azabtar da su ba waɗanda suna da rai sun hana abota musu aka ci gaba da bauta musu koko aka daina bauta musu koko bayan sun mutu aka bauta musu sani ba to waɗannan Allah ya rubuta musu kyakkyawa ulaika anha mubadun waɗannan za a nisantar da su daga ita wato wutar kenan kenan ba za su shiga ciki ba to kaga wannan shine amsar da wato aka bayar to anan abin da ya kamata mu dan ƙara a gurguje shine cewa ashe kamar a nemo shubuha game da alqur'ani ba abu ne wanda yau ne aka fara kaga gashi nan alqur'ani yana safka kafirai suna kokarin a samu a ina ne za a samun mu maganar Allah illa ya ne za a samun mu maganar Allah subhanahu wata'ala illa to kaga nan an samu kuskure saboda ana ganin kamar wato wani abin nan dai kinan idan dan adam zai iya yin taurin kai ya nemo ya yi kokarin gano kuskure cikin maganar Allah ko ko ya gane gaskiya amma ya yi kwana da ita saboda ya cimma wani burinsa to kaga balantana hadisai an gane ko kuma in muka duba alkur'ani ya bamu kissoshin annabawa kafirai sun yi ta kokarin idan suka gaya musu abin da Allah ya ce su nemo wata shubha wanda za su kawo da saboda su kange mutane daga hanyar Allah kenan ba abu ne abu ne wanda aka saba saboda karatun littattafai irin waɗannan da muke yi misali wanda suke nuna cewa akwai shubha kaza ga yadda za a warware ta wani sai ya zo ya ce wannan abin ai wani ilimi ne wanda kawai babu shi ba a musulunci a'a Allah ya bamu labarin kafirai sun tattauna da wato da annabawa annaba sun tattauna da kafirai kuma kafirai sun yi ta kokarin samu kuskure a cikin maganar Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da rai Qur'ani na sauka kaji irin yadda ake kokarin samuwar illa a cikin alkur'ani mai girma to balantana su hadisai ana iya samu irin waɗannan shubuhoyi a kawo su balantana shari'a ta musulunci kuma balantana wani malami dan yayi magana an samu wata shubha wadda za a tallata wa a ce abin da ya faɗa ba daidai bane irin waɗannan munanan niyoyi shedan yana saka su a cikin zukatar mutane saboda an zo a nemo kuskure dan haka kenan wannan ilimi na aljam'u bainal nusus ba bid'a bace akwai shi a cikin addinin musulunci wallahu ta'ala a'lam to sai mu je zuwa ga mas'alan mu ta gaba za mu dawo ne mas'ala ta 600 da 706 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin wato wannan mas'ala ita take take akan wato jerin ayoyi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina sabaqat lahum minna al-husna wadanda kyakkyawa ta gabata an gane ko daga gare su daga gare mu an gane ko daga wato daga gare mu a gare su ula'ika an hamu fa'adun waɗanda za a nisantar da su daga gare ta aya ta ɗaya a cikin suratul anbiya wa qala fi mawdi'in akhar Allah yace a wani wuri wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku face sai ya tisgo ta wutar jahannama wa wariduha yakunu qariban minha la ba'idan wa wariduha wanda yazo kusan wuta an gane ko wanda ya tisgo mata inji malaman zauri yakunu qariban zai kasance kusa da wuta minha la ba'idan bai nisance ta ba to kulna za mu ci ma'anahu ma'anashi mubaduna an alamiha za a nisantar da su ne daga raɗaɗin wuta alamiha an gane ko ba alam bane da ainihin wanda alam yana nufin wato babban dutse ko alam yana nufin tuta an gane ko ko alam yana nufin wata babban alama wadda ake hangowa daga nesa na alam ake nufi an gane ko da alhamza ne walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi dan haka an alamiha za a nisantar da su daga raɗaɗin wuta wa azabiha da azabarta ma'a kaunihim waridiha tare da cewa za su ci goma wuta an gane ko wari dina hani sai an ka cire nunun saboda idafa malam ya ce wa ma'ana wa abinda ake nufi muku adura an ha za a nisantar da su daga ita ba da wurudiha bayan sun zo kusa da ita dab da ita duk da ke sun ce za su shige ta amma za a tsare wato ba za su ji zafin ta ba an gane ko ko kuma za su za su gitta ta saman ta kenan an hankalta ma kamar sun shiga cikin ta ma'ana suna saman ramin da ita wutar jahannama take ta fuskar siradi akwai maganganu na malamai wanda mun faɗi su a cikin suratu maryam malam yace ba da wurudi ha bayan sun zo dab da ita bil inja'i Allah zai tseratar da su kamar da yace sun manu najil ladina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fi hajisiya an gane ko ba da wurudi ha bil inja'i al-mazkur wato ta fuskar tseratarwa wadda anka ambata ba da wurudi bayan sun tisguma wuta fala tanafi bainahuma to waɗannan maganganun ba za su ci karo da juna ba shine abin da ake son a ce kidan sai zama tunan nisantarwa da an ka ce ba ana nufin nisantarwa ta wuri ba nisantarwa ta raɗaɗin wuta wannan shi ne abin da wato malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 777 777 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila da an ka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah cewa ma arsalnaka ba mu turo ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin sai dan ka zamanto rahama ga talikai aya ta 107 a cikin suratul anbiya ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lam yakun rahmatan lil kafirina ba rahama bane ga kafirai alladhina matu waɗanda suka mutu ala kufrihim akan kafircin su an gane ko bal a'a niqmatun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wato azaba ne gare su an gane ko ko sanadiyar azaba gare su li annahu laula irsalahu ilaihim in ba dan da Allah ya turo shi zuwa gare su lama uzibu bi kufrihim ba za a yi musu azaba ba da kafircin su an gane ko kiran kafiran da su suna da rai suka same shi li qawlihi ta'ala domin Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibin ba mu kasance za mu azabtar da wata al'umma ba hatta na ba'atha rasula har sai mun turo manzo kinan tana yiwa turowar manzo ko da sun mutu ya zama to shi a sanadiyar za a yi musu azaba domin sun saba tauhidi in an tafi akan waɗanda suka tafi akan haka ko ko in mun tafi akan waɗanda suna raye annabi ya same su sauran kuma waɗanda bai same su da rai ba sai in an kita da kiyama Allah zai musu nasu hisabi a hura wuta a ce su shiga in sun shiga kinan zai su shiga aljanna saboda sun yi biyayya ga umarnin Allah dama nan duniya umarnin Allah da hanin Allah suna da wahalar bi kinan wanda ya bi ya shiga wannan wuta ko a duniya an ka umarce shi zai bi kuma wanda ya ki shiga ko a nan duniya ba zai yi biyayya ga umarnin Allah ba ko da wato ya dawo a duniya ko ko dama ko da munzu ya same shi dare to malam yace kunna zamu ce bal kana rahmatan lil kafirina manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi rahama ne har ga kafirai aidan kuma min haifu anna azab al istisal domin azaba ta halakar da su gaba daya ukhira anhum bisababihi an jinkirta musu saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko ya kamata a musu azaba wanda za a halaka da su gaba ɗaya sai Allah ya jinkirta musu dan Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim الثاني waɗansu malamai suka bada amsa ta biyu annahu kana rahmatan ammatan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam rahama ne ga dukkan talikai min haythu annahu jaa bima yus'iduhum ya zo da abinda zai sa su samu nasara da arzikin duniya da lahira su tsira in ittaba'uhu idan sun bi shi wa man lam yattabi'uhu wanda ba bi shi ba fa huwa kalladhi qassara fi haqqi nafsihi yana tamkar mutumin da ya gajarta cikin haƙƙin rayuwarsa an gane ko wa dayya'a nasibahu min ar-rahma ya tozartar da rabonsa na rahama wanda Allah ya bashi wa mithluhu sallallahu alaihi wasallam kamar misalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamathali kamithli ayni ma'in kamar ko kamathali ayni ma'in kamar tamkar misalin wato idaniyar ruwa ce an gane ko azbatin wadda take tana da ruwa masu daɗi an gane ko fajjara Allah ta'ala Allah ya bubbugar da ita ita wannan idaniyar ruwa fasaka nasun zuru'ahum waɗansu mutane sai suka shayar da tsironsu wa mawashiyahum da kuma dabbobinsu min ha daga wannan wato abin nan idaniyar ruwa fa aflahu sai suka tsira suka ci nasara wa farata nasun waɗansu mutane sai suka yi sakaci fi saqi an gane ko ba su shayar da dabbobinsu ba min ha daga gareta fa dayya'u sai suka tozartar da wannan fal'ainu fi nafsiha ni'matun min Allah ta'ala ita wannan idaniyar ruwa misalin wanda an ka buga ai rahama ce daga Allah lil fariqain ga mutane biyu an gane ko wa rahmatan kuma rahama ne ga waɗannan tawaga jama'a guda biyu wa in qassara al ba'd duk da yake sashe sun gajar sun gajarta an gane ko wa faratu kuma sun yi wato sakaci an gane ko kenan suna sun kai makan su sakaci tunda sun yi makan su sakaci to shikenan ko farratu suka yi sakaci shikenan kenan asalin an turo shi da ya zama turo haba ga mutane wanda ya karba to wanda ya kiya kuma wannan ta rage shi to malam yace as-salisu eh amsa ta uku annal murada bir rahmati ar-rahim na abinda ake nufi da ar-rahma duk da yake rahma masdar ne rahima yarhamu rahmatan abinda ake nufi da kalma ta ar-rahma ba ma'ana ta masdar ba ar-rahim mai jin kai kenan wa huwa sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana rahiman lil fariqaini ya zamanto mai tausayi ne ga jama'a guda biyu tawaga guda biyu ta musulmai da kafirai ala tara annahum malik yace baka gani ba su kafirai lamma shajjauhu lokacin da suka yi masa rotsi an gane ko aka an gane ko yawma uhudin ranar uhudu yakin uhudu wa kasaru ruba'iyatahu suka karya masa hauri wato na gaban baki kenan hatta kharra makhshiyan alaihi har ya fadi yana some cewa ya fadi yana some abu ne wanda yake da bukatar dalili almuhimu dai an ruwaito sun yi manzo sallallahu alaihi wa sallam rauni an gane ko sun yi masa rutsi a fuska sannan kuma sun karya wato hakoransa falamma afaqa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi qala yace allahumma di qaumi Allah ka shirya da mutane na fa innahum la ya'lamun su busani bane to wannan shi abin da dai malam ya kawo kinan duk da yake wato kafirai sun yi masa rauni bai musu addu'a ta azaba ba kinan ya zama rahma gare su mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yake cewa da ya kawo da fa innahum la ya'lamun la ya'lamun sai kawo number 1 kinan in ka duba karkashin littafin zaka ga karin bayani da aka yi yace fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari hadisi na 3218 wa muslim kuma cikin sahih muslim hadisi na 3347 min hadisi ibn mas'ud yana daga cikin hadisi na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an Allah ya kare yadda a gare shi qala yace ka anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai gane ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana wani abu ne wanda ya faru to bayan wannan abin ya faru daga baya baya baya kamar daga baya ne ke son ya ba mutane labarin wannan abin shi Abdullahi bin Mas'ud sai ce dai ka anni anzuru ila nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar dai gashi dai ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yadda kake hankaltuwa abu wanda yake cikin kwakwalwarka kana wani gari amma sai ka hankalta ma wani gari ko ka hankalta ma wani abu wanda ya faru yahki nabiyyan min al-anbiya'i yana bada labarin wani annabi daga cikin annabawa darabahu qaumuhu mutanensa sun dake sa ko sun buge shi fa'admauhu sai suka fitar masa da jini daga addamu ne wa huwa yamsahu dama an wajihi yana shafe jini daga fuskar sa wa yaqulu yana cewa Allahumma ighfir li qaumi Allah ka gafarta ba mutanina fa innahum la ya'lamun su ba su da sani jahilai ne an gane ko قال الحافظ كنا حافظ يتي حافظ ابن حجر الأسقلاني في الفتح أتكل التافت فتح الباري وقد ذكر مسلم, مسلم وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث إمام مسلم يا فتاة باين يا فتاة دون حديثي حديثا أنقاركو هذا الحديث باين يا فتاة دون حديثي حديث أنه صلى الله عليه وسلم يا فتاة حديثي كنا سأنك إضافة حديث ذو جملة كأنه حديث أنه صلى الله عليه وسلم حديث من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قصة أهود يا فدا أتكين قصة أهود كنا نما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بار لا بار وني النبي ني an gane ko da wani abu ya faru da shi a yaƙi wato wani annabi ne da abin da ya faru da shi a wato mutanensa wato abin da al'ummarsa ta aikata masa to amma nan sai kuma shi musulmi ya fitar da asar na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a kissatu Uhud kenan nan kamar abubuwa ne guda biyu kaifa yuflihu qaumun ta yaya waɗansu mutane za su yi nasara dammau wajha nabiyihim sun wato fitar da jini daga huskar annabinsu fa anzalallah sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un an gane ko komai baya a hannunka ba komai a hannunka suratu ali imran aya ta 128 an gane ko kidan al'amarin tafiyar da al'amura na rayuwa ko na al'amuran duniya ba hannun kai ki ba aw yu'adhibuhum aw yatubu alaihim in Allah yana so ya musu azaba ko ko ya gafarta musu ina fata an fahimce domin wannan magana da ya faɗa ta yaya za su ci nasara wa min thamma to ta wannan qala al-qurtubi qurtubi yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa al-haki shine ya bada labari domin shine ya bada labarin abin da ya faru ga wancan annabi wal mahkiyu kuma shine wato mahkiyun abin ba da labari a kansa an gane ko wal mahkiyu ma sayati kinan shi ya ba da labarin ma sayati abin da zai zo ina fata an fahimce ni kinan shi ya ba da shi ya ba shine mai ba da labari kuma shine aka ba da labarin abin da wato zai zo wa amma nawawi amma imamu nawawi فقال سيدي هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وانا النبي وانا ممزوس الى ان الله استبت اغريش يبار لا بار ابين دي فارو غريش ما جرى ابونغا الذي جرى له ابين دي فارو wannan annabin koyi gudana akan sa ma hakahu النبي صلى الله عليه وسلم abin da manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم ya bada labari min almutaqaddimin daga cikin waɗanda suka gabata wa qad jara li nabiyina nahwi dhalika yawm uhud irin wannan ya faru ga annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ranar uhud qawluhu fadarsa wa huwa yamsahu dama an wajhihi shi yana shafe huska daga huskarsa yahtamilu anna dhalika malam yace imamu nawawi yace to wannan yana yiwa ya kasance anna dhalika lamma waqa alin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan al'amarin lokacin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara li ashabihi sai ya ambata masahabbansa annahu waqa'a li shay'in akhar qablahu irin wannan ya taba faruwa wato ga waninsa gabaninsa wa zalika fi ma waqa lahu yawma yawma uhud an gane ko kuma wannan shi ma irin abu ne wanda ya faru gare shi an gane ko yawma uhud ranar uhud lamma shujja wajhuhu lokacin da aka yi masa aka fasa masa huska wajaraddama wajaraddamu minhu kuma jini ya gudana da gare shi fastahdara fi tilka alhala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna an gane ko ma'ana ya- ya hankalto fi tilkal hala a cikin halin da yake ciki qissata zalika annabi labarin wannan annabi allazi kana qablahu wanda ya kasance gabanin sa fa zakara qissatahu sai ya ambaci wannan qissa li ashabihi ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam tatyiban liqulubihim dan ya sa musu farin ciki a cikin zukatansu ko ya kwantar musu da hankali malin ya ce wa aghrabal qurtubi imamul qurtubi aghraba ma'ana ya kawo magana ta ban mamaki daga shay'ul gharib ne fa qala yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi huwal haki shine mai bada labari wa huwal mahkiyu anhu kuma shine ake ruwaitowa gare shi qala yace wa ka'annahu uhiya ilaihi bidhalika kamar dai an yi masa wahayin wannan qabla wuqu'il qissati kafin wannan kissa ta faru wa lam yusammi dhalika annabi wa lam yusammi dhalika eh, annabi bai ambaci wannan annabin ba wanda wanda abin ya faru a kansa falan ba wa qa'alahu dhalika lokacin da wannan abin ya faru gare shi ta ayyana lahu huwal ma'niyu bidhalika sai ya gane wannan annabin shine ake nufi da shi ina fata an fahimci ni kenan misali lokacin da an kai masa wahayi abinda suke son su ce ba wai ya faru ga wani annabi bane ana ba shi kissa wani annabi an roce masa fuska an yi kaza bai san da shi bane sai da abin ya faru gare shi sai ya gane ashe abin kan shi ne ya faru kenan wannan ita ce magana da suke son su kawo wato ma'ana ya ba da labarin abin amma bai san aka shi zai faru ba to su akan haka suka dauke shi amma abin da fitowa a fili shine cewa ya ba da labarin wani annabi wannan abin ya faru gare shi kuma sai gashi abin ya faru gare shi sai ya tuna amma cewa ya ba da labarin ai ya ba da labarin wani annabi ne to bai san cewa gabanin shi yake malam ya ce to qultu shi mai abin ya ce sai na ce wa yu'akkiru alaihi abin da ke asalin at-ta'kir shine gurbatarwa amma yana nufin abin da ke hana wannan tawili ya ci nasara ma'ana a karbe shi anna tarjamata li bani isra'ila cewa wannan tarjama bayanin da aka zo da shi a wannan lokaci tarjama ga bani isra'ila ne fa ya ta'ayyanu alhamla ala ba'd anbiya'ihim dole sai an dauke shi akan sashen annabawan su domin ana zancen nabiyun daga cikin nabiyun na bani isra'ila malam yace to fi sahih ibn hibban yazo a cikin sahihi na ibn hibban min hadisi sahl bin sa'ad na daga hadisi na dan sahal dan sa'ad an gane ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allahumma ighfir liqaumi Allah ka gafarta ma mutane na fa innahum la ya'lamun domin su busu sani ba qala ibn hibban ibn hibban yace ma'ana hadha ad-du'a ma'anan wannan addu'a alladhi qala yawm uhud lo- wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ranar Uhud lamma shujja wajhuhu lokacin da aka yi masa rauni a fuska an gane ko ai ighfir zamba ighfir lahum zambahum kenan ka gafarta musu zunubansu na an shafi maf'ulun bihi fi shajji wajhi saboda sun wato fasa min fuska la annahu arada du'a lahum bil maghfirati mutlaqan an gane ko ba yana nufin ba Allah ya gafarta musu gaba daya sake wawai id law kana kadhalika an gane ko da in wannan shi ake nufi la ujiba da an karba walau ujiba da kuma Allah ya karba la aslamu kulluhum da sun musulunta gaba daya an gane ko tun da yace Allah ya gafarta musu inda an karba ana nufin gafara tun da bai yiwa Allah ya gafarta wa mutum zunubansa gaba daya sai in ya musulunta to nan ba yana nufin Allah ya sa su musulunci ba Allah ya gafarta musu wannan laifin da suka yi shi yasa ya kebance shi da wannan rotsi da suka yi masa yace kaza qala haka ya fada wa ka annahu banahu ala annahu la yajuzu wa ka annahu kamar dai shi banahu ya gina wannan magana ala annahu la yajuzu bai halatta ba an ya takhallafa ba'd du'aihi an gane ko bai dace a ce sashen addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi jinkiri ala ba'dhin akan sashi au an ba'dhin koko akan sashi daga sashi wa fihi nazarun malam yace to cikin wannan magana akwai abin dubawa li thubuti domin ya tabbata yace a'tani ithnaini yace na roki Allah a'tani ithnaini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na roki Allah sai ya bani abu biyu wa mana'ani wahida sai hana min daya wa qad sabaqa ya gabata fi tafsiri suratul an'am a cikin tafsirin suratul an'am an gane ko thumma wajadtu sai ni samu fi musnad ahmad wanga duk magana ce wadda aka cirato wato daga cikin bayani na littafin ibn hajar al-asqalani yake cewa eh, thumma wajadtu fi musnad ahmad sannan ni samu cikin eh, littafi na musnad imam ahmad min tariqi asim daga hanya ta asim an abi wa'il daga abi wa'il ma yamna'u ta'wil ma yamna'u ta'wil al-qurtubi abinda yake hana tawili na qurtubi na cewa kamar abin bai faru ba ga wani annabi an dai bashi labari ne sai da abin ya faru sai ya gane shi ne amma abin da su sauran suka tafi cewa a ya bada labarin wani annabi ne sannan kuma daga baya eh, abin ya faru gare shi sai ya tuna wancan abin da ya faru ga wannan annabin to shi ne ibn hajar al-asqalani yace to ya samu abin da yake karfafar da maganar jamhur ba ta imam al-qurtubi ba wa yu'ayyinu al-ghazwata allati qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalika hamma ya tantance wato yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan wa lafzuhu lafazin sa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ganaima hunain manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba ganima ta wato yakin hunain wanda an kai a hunain bil ji'rana ji'rana wani wuri da ake kira ji'rana har yanzu idan ka je a Saudiya za ga in za ka bi wannan hanya a rubuta ji'rana duk suke suna cewa ji'rana ji'rana dinnan suka rubuta qala yace fazdahamu alaihi sai suka yi taro suka yi dandazo ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sa kenan fa qala sai yace inna abdan min ibadillah lalle bawa daga cikin bayan Allah ba'athahu Allah ila qaumihi Allah ya tura shi zuwa ga mutanensa fa kazzabuhu sai suka kareta shi wa shajjuhu sannan suka yi masa rotsi fa ja'ala yamsahu dama an jabinihi sai ya hadu ya fara kenan yana shafe jini daga wato goshinsa wa yaqulu yana cewa rabbi ighfir li qaumi Allah ka gafarta mu mutane na fa innahum la ya'lamun domin su ba su da sani kinan sai zama to kenan lokacin yakin Hunain ne faɗi wannan magana qala abdullah abdullah yace fa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ce dai kamar ni ina kallon manzo sallallahu alaihi wa sallam domin lokacin abin ya riga ya wuce yamsahu jabhatahu yana shafe fuskarsa yahkir rajula yana ba da labarin wannan mutumin wannan annabin wanda abin ya faru gare shi قلت سينتي ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله بي لزمت بي زنتي لسبا game da abinda Abdullahi ya faɗa an gane ko shi Abdullahi bin Mas'ud an yakuna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama masah ayyub ba dole bane sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shafa ina fata an bici domin dai kamar yana ba da labarin dai abinda ya faru bal zahir malin yace abinda al-zahiri annahu haka sifata mashi jabhatihi khassatan ya khoi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda wannan mutumin ya shafi fuskarsa kama masaha dalikan nabi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kamar yadda wannan annabin ya shafi fuskarsa kamar haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi fuskarsa ba wai dan saboda abin ya faru gare shi ba wa zahara bi dhalika mana yace sai ya bayyana ga wannan fasadu ma za amahul qurtubi wato maganar qurtubi ba ta da mashiga cewa wannan abin ba ya faru bane ga wani annabi ya faru ne ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ya zamanto anan dole sai mun yi hattara wajen fahimtar nasoshin ba wai ana musun bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa rauni shi wannan an yi ittifaki akan su cewa wato ranar Uhud ana ganin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi masa rauni an gane ko saboda matsalolin da aka samu to amma yanzu shin lokacin da yake shafe fuskarsa yana faɗin wannan magana shin a Uhud ya faɗe ta ko ko a Hunayn shi yasa tana yiwa lokacin da aka masa wannan abin bai faɗi wannan maganar ba sai a yakin Hunayn ne da irin wannan matsala ta faru ta zancen rabon ganima an taru ana ta hayaniya wajen rabon dukiya sai faɗi wannan magana saboda matsalar da ya faru da ita ta mutane sun yi masa cincirindo to kamar haka ya siffanta cewa mutane sun cincirindo ga wani annabin su illa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kasa akai ba a wannan lokaci a'a mutane suna son a raba dukiya ne ana ta rikici da hayaniya shi ko wancan annabin ma mutanen sa har sun dake sa to kaga ashe matsalar manzo sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci ba ta kai matsalar wannan annabin ba duk da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa rauni a Uhud amma shi ma irin wannan ya faɗi an dake wancan annabin ne shi kuma ba da karsa aka yi ba ina fata an fahimci ni kenan sai da mutu ta haka za mu fahimtar wato waɗannan nasoshi ina fata an fahimta to sannan kuma nan shi malam ya kawo Allahumma Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na shi ko lafazin hadisi da yazo Allahumma ighfir li qaumi Allah ka gafarta ma mutane na ina fata an fahimci domin shiriya daban wato gafara daban yanci Allah ya shiryar da kai shirya ka zama mutum musulmi an ce Allah ya gafarta maka to ai gafara to nan in ana nufin Allah ya shiryar da kai to ya shiryar da kai sannan ya gafarta ma an gane ko domin Allah ba zai gafarta ma kafiri ba mutuka yana akan kafircin sa ko kuma Allah ya gafarta musu wannan abin da suka aikata wanda bai dace ba ina fata an fahimce ni na wannan rutsi da suka yi masa to sai dai abu na karshe kuma yana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba fadar wannan a Uhud lokacin da suka yi masa rauni an gane ko ya faɗi wannan a hudu tun da lokacin da aka rotse aka masa rauni ya fi dacewa a ce ya faɗi wannan magana sannan kuma a uhudu a hunaini bayan yakin hunaini ana rabon ganima kuma ya sake faɗar wannan domin abu ne wanda ya faru kenan kowane lokaci ma zai iya tunawa da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan bayani ne wanda a kasan littafin malam ya kawo shi amma saboda muhimmancin wannan bayani muka kawo shi don saboda wato yan uwa su amfana ko in ce mu amfana da abinda wato ya gabata na bayani to yan uwa musulmi wannan shine karshen abin da malam ya kawo a wannan mas'ala ta 700 wato da 707 kenan to yanzu za mu dawo a matsala ta 116 kenan a cikin littafin dafo iya hamid tirab an ayatul kitab domin shine ya kawo aya wadda take akan jerin ayoyi malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala a mas'ala ta 116 a cikin littafin dafo iya hamid tirab an ayatul kitab inda Allah ce qul inna ma yuha ilayya kace an yi mini wahayi yuha ana mini wahayi wa yake yin wahayin Allah yake masa wahayi an gane ko ayu da dama sun tabbatar da wannan kuma in an ci jibrilu sai jibrilu masa wahayi jibrilu ya zo da wahayin ya kawo masa daga wajen Allah an gane ko fa auha ila abdihi ma auha kinan ma auhahu Allah ilayhi shi jibrilu Allah ya masa wahayi ga abin da zai je kai shi kuma ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi asalin wahayin na Allah ne to qul kace inna ma yuha ilayya ana min wahayi annama ilahukum wato abin da ake mini wahayi shine abin bautakku wato wanda ya cancanta ku bauta ba akan cancanta ilahun wahid abin bauta ne daya fa hal antum muslimun shin ku za ku musulunta nan tambaya tana daukan ma'anoni daban-daban fiye da ma'ana 30 nan fa hal antum muslimun ba ana tambaye su su musulunta ba a'a ma'ana ku musulunta wato aslimu ake nufi suratul anbiya aya ta 108 malam ya ce abbara nan fi hadhihi al-aya fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya yi bayani at-ta'bir shi ne kamar kai magana kai furuci yayi furuci a cikin wannan aya bi lafzi da lafzi na innama kaga da aka ce innama malam ya ce wahiya tadullu ala al-hasri tana nuna shamakan cewa inda al-jamhur a wajen jamhur tunda malam ya nuna akwai sabani amma aka ce innama ana nufin an shamakance malam ya ce to wa alaihi in mun dauki wannan ra'ayi kaga mallan yana adalci a cikin bayanin sa na ilimi in yasa akwai sabani bai cewa dukkan malamai bai ce muttafaqun alayhi sai ce indal jumhur shi yasa yan akwai maganganu daban-daban cikin mas'ala kakka zaɓi wanda kake so kawai shi kadai zaka kawo a'a yan akwai bukata a faɗi mas'aloli a faɗi maganganun malamai daban-daban a ka faɗe su in yaso sai ka rinjayar da wanda kake so da dalili amma wani sai ya ɓoye sauran ya faɗi wanda yake so kawai ya yi gaba wani lokacin ya bada dalilin ma wani lokacin baya ma bada dalilin saboda shi ya gani shine karshen ilimi to kaga nan sai malam ya ce indal jumhur wajen jumhur wa alaihi in mun ɗauki wannan ra'ayin na jamhur kaga har yanzu mara yana ta nuna maka mato mas'ala akwai sabani amma wa alaihi akan in mun ɗauki ra'ayin na jamhur fahiya tudullu ala hasril wahyi tana nuna shamakance wahayin da an kai manzo sallallahu alaihi wa sallam fi tauhidil uluhiyya kan tauhidil uluhiyya domin an ce wato inna ma yuha ilayya ya sha makance babban wato abinda an kai min wahayi da shi shi kadai annaba ilahukum ilahun wahid shi kadai an kai min wahayi cewa abin bauta abin bauta ɗaya ne malik yace to waqad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo tadullu ala annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uhiya ilaihi ghairu zalik an yi masa wahayin wani abu wanda ba wannan ba ba wahayin tauhidi ne aka yi masa ba cewa abin bauta ɗaya ne akwai abubuwa da dama ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wata'ala qul uhiya ilayya annahu istama'ana farun min aljin kace an yi min wahayi wata jama'a ta aljannu ta saurara ta saurari kiran karatu suratul jinni aya ta farko wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wadancan daga cikin labaran gaibi na wanda muka maka wahayi suratu wato hud aya ta 49 bayan an kare kissa ta annabi nuhu kago kissa ta annabi nuhu ba zancin tauhidi ita kun saba ko da mun ce akwai zancin tauhidi gari ita a cikin ta wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu ne muke baka wato mafi kyawun labari bima auhayna ilayka hadha alquran saboda mun yi maka wahayin wannan alqurani suratu yusuf aya ta uku to kaga kuma kissa ta annabi yusuf ko da mun ce akwai zancen tauhidi cikin cikin wadansu ayoyi to amma kuma ai mafi yawancin bayanai ba su da alaka da tauhidi malin yace to wal jawabu amsa anna hasar al wahyi fi tauhid al uluhiyya abin da yasa anka shamakance wato shamakance wahayi a cikin tauhidi na uluhiyya hasrul lahu fi aslihi al a'zam an sha makance shi ne a cikin asalinsa wanda shi ne mafi girma alladhi yarji'u ilaihi jami'ul furu' wanda dukkan sassan wahayin gare shi za su dawo malin ya ce li'anna shara'i a kullil anbiya'i domin dukkan shari'o'in da annabawa suka zo da su an gane ko dakhilatun fi dimni la ilaha illallah za ta shiga karkashin wato karkashin la ilaha illallah tauhidi tauhidi kenan babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta akan bauta masa akan cancanta sai Allah li'anna ma'anaha malamin yace domin ita kalmar shahada ma'anarta khal'u kullil andadi ka zare dukkan ka yarbe ka wato bar dukkan abinda dukkan al'andad wato abin nan gumaka ko ko a wato kishiyoyi kenan si wallah waɗanda ba Allah ba fi jami'i anwa'il ibada cikin kowane nau'i na ibada to shi ne wato ka kore su la ilaha to illallahu shi ko abin da yake nuhi wa ifradullahi wato kadaitar da Allah bi jami'i anwa'il ibadat ga dukkan koce ibada fa yadkhulu fi zalika to a cikin wannan sai ya shiga jami'ul awamir wan nawahi dukkan umurnin da Allah yayi da hanin da Allah yayi alqawliyati na magana ne wal fi'liyati ko ko na aiki ne wal i'tiqadiyati ko ko wato na i'tiqadi ne duk da ke i'tiqadi ma ana iya ɗaukar shi shi ma shi na cikin aiki domin af'alul qulub ake kiran shi ko a'malul qulub kamar yadda malaman aqida suka yi bayani to wannan shi ne abin da ya sa kenan sai zaman to nan wahayin da an kai masa domin ai cikin tauhidi ne zaka gaskata kayi umurni kayi duk abin da Allah umurce ka na azumi da zakka da haji da abin da ya kama da haka kuma nan zaka bar duk abin da Allah ya hade ka shan giya da kaza da kaza da kaza sai zaman to dukkan dai tauhidin ma'ana ne kuma da zuwa ga abuda ko ko na an faɗi cewa tauhidin shine asalin komai da komai duk abin da zai zo bayan sa ne sai an ka sha makance cikin tauhidin wato don tauhidin shine gimshikin sauran da zai biyo baya shine abin da malam ya faɗa a ƙarƙashin wannan amma mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan taba'a ta Kursiyul Qur'an al-Karim na wato Malik Abdullah wanda Jami'at Malik Saud ta ɗauki nauyin buga shi ya kawo a ƙarƙashin nukta ta farko ma'ana zaka ya kawo namba ta ɗai in ka diba ƙarƙashin littafi na rufin akwai ƙarin bayani ya ce ƙalar zamakhshariyu imamu zamakhshari ya ce a cikin tafsiri fi tafsiri a cikin tafsirinsa innama ita kalima ta innama li qasrul hukmi ala shay'in dan a takaitar da hukunci akan wani abu aw li qasri shay'i ala hukmin ko ko a takaitar da wani abu akan wani hukunci kina abu biyu ne ko a takaitar da hukunci akan wani abu ko a takaitar da wani abu akan wani hukunci ka ƙaulika kamar ka ce inna ma zaidun ƙa'imun an gane ko to shi zaidun wato ba komai bane yana a tsaye na fata an fahimci ni kenan wa inna ma ya ƙumu zaidun ko ka ce wa inna ma hakikanin al'amari ya ƙumu zaidun zaidun yana tsayuwa ne to kenan kaga sai ya zamanto ko ka yi taƙaitar da hukunci akan wani abu an gane ko in ka ce inna ma ya ƙumu zaidin kinan ka takaitar da hukuncin tsayuwa ga zaidu amma in ka ce inna ma zaidun qa'imun an gane ko ka takaitar da zaidu akan tsayuwa kinan ka yi kasar shay'i ala hukmin amma in ka ce inna ma yaqumu zaidun wato qasarta al-hukmu ala shay'in wato shi ne ma'anarta ko dai ka takaitar da hukunci akan wani abu ko ka takaitar da abu akan hukunci malam yace to waqad istami al misalani misali biyu sun hadu kinan ana bayani ne kan maganar imamu zamakhshari fi hadhihi al aya a cikin wannan aya li'anna domin inna ma yuha ilayya da Allah ce qul inna ma yuha ilayki na cikin suratul anbiya aya ta 108 ma'a fa'ilihi tare da fa'ilinta an gane ko yuha ilayya kina ana mini wahayi bi manzilati inna ma yaqumu zaidun kinan kamar kace dai inna ma yaqumu zaidun zaidun ne kawai yana tsayuwa kenan ka takaitar da hukuncin tsayuwa akan zaidu an wa annama ilahukum ilahun wahid ya kawo wawu kenan cewa kuma da anka ce annama ilahukum ilahun wahid bi manzilati innama zaidun qa'im kamar ka ce zaidun yana tsaida kenan ka takaitar da wato tsayuwa wato tsayuwa ga zaidu an gane ko wato ka takaita tsayuwa ga shi zaidu malam yace to wa fa'idatu ijtima'ihima fa'idar da ta sa waɗannan abubuwa guda biyu suka haɗu addilalatu don su nuna ala annal wahaya cewa shi wahayi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqsurun al istitharillahi bil wahdaniyya an takaitar da shi ne akan istithar kebantar da Allah fifita Allah kenan Allah istithara shay'a ma'ana ya kebantar da abu gare shi to istitharillahi a kebanta wato Allah bil wahdaniya da kadaituwa a kadaita Allah a cikin zatinsa a kadaita Allah a cikin sunayensa a kadaita Allah a cikin sifofinsa a kadaita Allah a cikin ayyukansa a kadaita Allah cikin ibada malin yace to waraddahu ar-razi razi inji mai taqiq wani littafi yayi raddin wannan fi tafsiri a cikin tafsirin sa kenan sai ka koma bai kawo bayanin ba ka koma cikin tafsiri na ar-razi kenan sai ka ga wannan magana yace kuma kadiba cikin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi kuma kadiba cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an na Imam Suyuti to na san dai bai kawo babin ba na san dai babin inda mai bayani kan harufa dan ya rubuta mujalladi na uku wato safha ta 170 wannan ba a da tabbacin shi domin littattafai bugun sai yana bambantawa sannan yace kadiba cikin tafsirul alusi to almuhimmu dai da inna ma da annaba suna nuyin sha makancewa an sha makance wahayi kuma an sha makance tauhidi to shi sha makance wahayi in ana nufin asalin wahayi to an sha makance shi ga tauhidi duk abin da zai zo zai biyo baya ko ko an sha makance wato shi tauhidin ne amma ba ana nufin an sha makance shi haƙiƙiyan ba domin shi kanshi alƙasur da alhasur wato kala biyu ne akwai haƙiƙi akwai idafi in an ce alƙasur haƙiƙi kama a ce innama Allahu ilahun wahid Allah wato abin sani abin bauta Allah guda ne kacal shikenan wannan haƙiƙi ne amma da an ka ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kun bane illa manzo to kaga wannan sifar da aka dauka aka dora mishi ba yana nufin ita kadai yake dauke da ita ba yana dauke da sufufi kaga rasulun ne kuma ai nabiyun ne ana kiransa nabi ya أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وأن آية أكوت تسكن سورة التوبة أكوت تسكن سورة التحريم يا كما تقال بإلمي هرد حتى وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا أتسكن سورة التوبة سنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أتسكن سورة التحريم كما يا أوكي صفة تمي غرغدي يا أوكي صفة تمي بشارة صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا kaga yana da sifofi ne daban-daban in ka diba kuma zaka iske wadannan sifofin ma ana ƙara mishi su misali zaka ko cikin hadisai zaka ne ana kiran shi al-aqibu al-kaza al-kaza kuma ma wadansu ma mutane za su iya kirkiro su misali ta fuskar in busa a shari'a ba su bashi wata sifa wadda ta dace da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci ni to dan haka dai a takaice wannan bayanan da an sha makance wato wahayi ta wannan fuska wato ita kadai to yan uwa musulmi wannan shi dai ne abinda malam ya kawo da karkashin wannan aya da kuma karin bayanan da ya kawo wato kasurul hukmi ala shay'in aw li kasr shay'i ala wato hukmi an gane ko kenan kasurul hukmi ala shay'i hukuncin da za a tabbatar ma abu sai a tabbatar da shi akan abu kenan kama da qa'imun sune hukuncin kasar shay'in zainun kin shine kuma ash-shay'u ala hukmi a takaitar da hukunci akan sa ma'ana ana jujjuya su daban-daban kasrul mawsufi ala sifa wa kasrul sifa ala mawsuf da al-qasr ko ko al-hasr al-haqiqi da kuma al-idafi waɗanda kuma malaman balaga da malaman usulul fiqh suna bayani akan su kwarai da gaske da malaman tafsiri dalibi ilimi zai iya koma cikin littafan wato littafai ya ga waɗannan ma'anonin su da kuma irin abin da suke dauka yan uwa musulmi lokacin mu ya karato za mu yi hakuri sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa gaban tolili Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh